الحمد لله رب العالمين أمرنا بالأمانات وحث عليها وجعل أضاءها من علامات الإيمان وحذرها من الخيانة من الخيانة وجعلها من صفات المنافقين فقال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى عيدا في بيان عظم هذه الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والصلاة والسلام على خير من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة محمد بن عبد الله الذي عرفه أعداؤه قبل أحبائه بالصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإن الأمانة من أعظم أخلاق الإسلام بل هي ركن من أركان بناء المجتمع الصالح ودعامة من دعائم الاستقرار والطمأنينة وقد جعلها الله معيارا من معايير الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أهد له رواه أحمد وحسنه الألباني وللأسف الشديد فإننا نعيش في زمن قلت فيه الأمانة وعمت فيه الخيانة وظهرت فيه علامات أخير الزمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب ويشرب الخمر ويظهر الزنا وتضيع الأمانة رواه البخاري وقد وقد أصبحنا نرى ضياء الأمانة في كل طبقة من الطبقات المجتمع أولا السياسيون والحكام ضيع كثير منهم الأمانة وغش الرئية وانشغلوا بالدنيا والكرسية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رئية يموت يوم يموت وهو غاش لرئيته إلا حرم الله عليه الجنة رواه البخاري ومسلم ثانيا التجار ورجال الأعمال انتشر فيهم الغش والتدليس فلا صدق في البيع ولا نصيحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا رواه مسلم ثالثا العلماء والدعاة خان بعضهم أمانة العلم فباءوا دينهم بعرض من الدنيا وسكتوا عن الباطل وجملوا الظلم وقال تعالى في كتابه العزيز إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون رابعا القضاة القضاة التقليديون كثير منهم انشغلوا بمصالحهم الشخصية وتركوا النصيحة والإصلاح بين الناس خامسا الآباء والأمهات تركوا أمانة التربية وقصروا في رعاية أبنائهم كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته تاسعا عامة الناس تفشى الكذب ونقدة العهود وصار الصادق متهما والخائن مأمونا وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويكون فيها الأمين رواه ابن ماجه فأين الأمانة وأين أهلها وكلنا مسؤولون وكل في مجاله وسيسأل الإنسان عن أمانته يوم القيامة اللهم اجعلنا من الذين قال فيهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهد الجاهلين وصلى الله على النبي الكريم أما بعد yanwa musulunci yau ma kamar kullum hudubar mu a wannan masallaci namu na masjid abu huraira da ke wannan gari na bura tana yi mana nasiha da jan hankali ne akan abun da ya shafi al'amari na amana ‘yan uwa musulmi. To, ‘yan uwa musulmi, kamar yadda muka sani, Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya halicci ‘yan Adam ya yi ta ƙoƙari ne domin a shimfiɗa musu wani irin salo na yadda rayuwarsu za ta tafi a bisa turba wacce take madaidaiciya, wadda idan kowanne musulmi zai yi ƙoƙari ya bi irin wannan turba da Allah subhanahu wata'ala ya fitar wa al'umma ko bayansa musulmi to sai ya rabauta a nan gidan duniya da lahira baki daya shi yasa yan uwa musulmi game da al'amari na amana sai Allah madaukakin sarki yake cewa tun lokacin da Allah ya yi nufin ya halicci annabi Adam alaihi salam abinda aka fara shimfiɗa masa abubuwa ne wa'anda suke da alaƙa da amana shi yasa wannan amanar sai ta biyo kowa a matsayinsa na ɗan adam kamar yadda ake ambatawa to wanne irin amana ne wannan maluma suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin wannan aya da muke faɗa Allah ya kawo alƙur'ani ya yi bayanin irin yadda lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi nufin ya bayar da amana ɗin bai tunkari ɗan adam a matakin farko da amana ba sai ya yi menene sai ya bujiro da amanar wa sammai da ƙasai da nufin su su karbi amanar domin su riƙe. Allah yana kallon su ya ga yadda za su iya ƙoƙari domin riƙe amanar da kuma bayar da amanar ga ma'abota amana. To a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin bayanin wannan aya sai yake nuna mana irin yadda Allah ya labarta masa saman nan ko sammai ɗin nan sai suka ce su ba za su iya karɓan wannan amana ba. Ƙasai ga amana suka ce su ma ba za su iya karɓan wannan amana ba. Allah madaukakin sarki yake ce bai gushe ba yana mai bayyana yadda suka yi bayanin bayar da amanar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sai da aka bayyana wa annabi kin da sama ta yi da kin da ƙasa ta yi sai aka duba aka duba su wanne ne duwatsu wa'anda suka fi girma su ma aka tinkare su da amana ga amana Allah yana musu tallanta ko za su karba don su rike su yi wata ibada da za su je ga Allah su samu ribarta to duka dai ba su iya suka karɓi wannan amana ɗin ba suka ji tsoro daga amana ɗin amma shi ɗan adam lokacin da Allah ya waiwayo gare shi don a bashi amana ɗin a gani ko zai karɓa ko kuma yaya ne a gwada mizani da tazarar hankalinsa ana bayar da amana ɗin ɗan adam yana cewa to ai shi masha Allah dama shi abin da yake jira kenan a bashi kawai zai je iya gwargwadonsa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai Allah ya bayyana ko ya siffanta ɗan adam da kasancewarsa mai jahilci kuma mai zalintar kansa. Domin me duk abin da aka zo aka ce an ce sama tun daga ɗaya biyu uku har ta bakwai ga amana ta ce ba za ta iya karɓa ba ƙasa ga amana suka ce ba za su iya ba duwatsu ga amana suka ce ba za su iya ba to kaga dan adam ai da ashe shi ya fi cancantar ma ya ce ba zai iya ba saboda shi ne wanda aka halicce shi cikin rauni a bisa rauni yake tafiyar da rayuwarsa a cikin rauni to amma ina sai mutum kawai ya dadima da nufin cewa shi a bashi zai jarraba to wannan amanar maluma sun yi ta bayani amana ce wacce ta shafi kalmatu shahada kalimatu shahada din nan kuma tsaginta na farko tauhidi ne tsantsassa tsaginta na biyu kuma yana nuna maka irin ƙarfin da zaka zama ka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wanne irin yadda yadda a matsayinsa na farin jakada na Allah subhanahu wata'ala dan aike kuma shi ma bawa kamar kowa to wannan a bisa wannan sai Allah madaukin sarki yake cewa shi dan adam kawai sai ya danka wannan amana din sai ya karba da ya karba shi kenan sai ta bibiye shi amma in muka ɗauka kamar yadda wani sashe na maluma yake gaya mana na tafsiri cewa wannan amanar ita ce kalimatu shahada din duk da an yi maganganu iri daban-daban to idan muka ɗauki itance ma yau sai ka zo ka kallaci matsayarka akan abin da ya shafi tauhidi da aƙida wacce take islamiyya yaya aƙidarka yake yaya tauhidinka yake tafiya yaya yardarka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kullum ake ta nusar da mu wallahi yanzu da yawa wani abu in zai zo ya faru da su ba sa iya ɗauka su mayarwa da Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani yana nan wallahi shi idan ya samu to fa shi yana ganin akwai wani malami ne da ya bashi sa'a ko akwai wani mutum wanda shi ya tsaya masa kafin ya samu yau idan ya rasa gani yake shi akwai matsala wani ne ya je ya tare shi ya sa ya kasa samun wannan al'amari ɗin. To ya koyan wa musulmi muddin muna so mu kiyaye aƙidar mu wacce take sahihiyar aƙida ita ce mu riƙe tauhidi ɗin nan mu yadda da Allah mu kaɗe tashi akan komai to dole sai mun yadda babu wani wanda zai iya yin wani abu a gare mu ba Allah ba kowanne mutum bawa ne kamar mu yana yin kashi yadda muke yin kashi yana yin fitsari yadda muke fitsari yana cin abinci irin yadda muke cin abinci in ba lafiya yana zuwa ya ga likita irin yadda muke zuwa mu ga likita kenan idan har shi ma bawa ne irin mu da yake da siffofi irin wannan ba ta yadda za a yi kenan a ce a waye gari shi ya iya cutar da mu ko ya amfanar da mu da wani abu wallahi Allah ne illa iyaka a matsayin mu na musulmi addini ya karantar da mu irin yadda za mu dogara da Allah kuma mu yi riko da sababi wanda sababi ne wannan shine lallai dole ne ko da wani abu zai zo ya same ka wani abu ba zai sauko direct daga Allah subhanahu wata'ala ya zo ya tadda kai ba sai ya biyo ta karkashin sababi shi yasa annabi ya ce ku tsaya ku dogara da Allah amma ku yi riko da sababi menene riko da sababi shine yanzu nan da ake ta yi mana ruwa na damuna ai mun yadda Allah ke yi amma ba mu bar gonakinmu ba mu tafi bari mu je mu gyara domin mu yi noma mu yi shuka in lokaci mu je mu girba don mu amfana daga albarkacin wannan damuna ba a'a sai muka motsa ta fuskar tafiya mu gyara domin me mu samu abin da ya kamata mu samu a lokacin da ya zo na girban abin da aka aikata domin za ku ga da bambanci idan aka waye gari yanzu sai ka kwanta saboda girman tauhidinka da aƙida sai ka ce ai ba na nema ba ma Allah zai kawo mu zai iya kawo maka wannan a gurin Allah abu ne mai sauki zai iya kawo maka amma a ƙa'ida shine sai ka motsa kuma ka tashi ka motsa shi yasa akwai wata kissa da ake bamu ake faɗa lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu amirul mu'minin ya zo masallaci ya samu wani ya ɗaga hannu yana ta addu'a ya Allah ka ban kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza aka idar da sallah aka tafi yana ta addu'ar sa azhar ta shuɗe la'asar ta zo ya ƙara samun sa a masallaci bai fita ko ina ba a ruwayar aka ce sai na umar ya nemo bulala ya ce fita ka tashi ka je ka nema bayan an yi addu'ar sai an yi mene sai an yi aiki sai a motsa sai Allah ya kawo kamar yadda yanzu misali ai da muka ambata damunan nan in baka shuka ba za ka sa ran girba ba idan idan sata za ka yi amma in dai baka shuka ba za ka sakare ba in kuwa ka shuka ko da yawa ko ba yawa za ka tafi kana mai neman yardar Allah akan abin da kake nomawa kuma lokacin girbi in yayi ka je ka yi kokari ka girba to don haka yanwan musulmi lalle mu yi ta kokari mu ga muna kiyaye amanonin mu a tsakanin yanwan musulmi bayan kiyaye amanonin mu da Allah subhanahu wataala wannan irin amanoni ne su ne na mu'amalantar juna ta fuskar kiyayewa wasu haƙoƙi wadda wasu haƙoƙin akan ɗauke su nema a bamu da nufin amana ɗin don mu kiyaye ta fuskar kasuwa ne a'a ta fuskar mu'amala ne a'a ta fuskar zamantakewa ne in kasancewa akwai wata amana wadda aka ɗauka bari a jarraba ka ne ko a'a a baka ne don ana zaton za ka riƙe to kai ƙoƙari ka ga ka riƙe wannan amana ɗin domin yan musulmi in muka duba a yau babu wani abu wadda ya jefa al'ummar musulmi a cikin tashin hankali irin yadda amana ta yi karanci a cikin al'umma yau ka zo ka samu wani abu naka da kake so bari ka bayar da ajiya wallahi idan aka yi mamaki ko idan ba a yi mamaki ba sai an duba duk unguwar watakila mutum ya rasa yadda zai ɗauki abun mawa zai ba mawa zai ɗauka a ba wannan ajiyar abin nasa me yasa saboda kowa kawai ya yi suna ya zama wata 'yar kura ne kawai in an ba shi kawai shi kenan zai handame kafin ka zo nema ba za ka tarar ba kuma wallahi wani malami yana bayanin irin yadda amana take in mutum ya zo ya ɗauki naira dubu ɗayan sai baka ajiya to ba a yadda ka canza masa ita da wata dubu ɗayar ba wannan dubu ɗayar da ya ɗauka ya baka ajiya a ƙa'ida ita ake so ka ajiye masa har ta kawo gare shi lokacin da zai zo nema in kuma akwai wani bukata na a taɓa to sai ka sanar masa wani ko ba yanzu za ka yi amfani da kaza ɗin nan bane ni fa akwai kaza ya taso ba sai ya zo karɓa ya rasa ba ko misali a cikin masallacin nan wani ya zo ya ɗauki kuɗi ya baka dubu goma ya ce kai dubu biyar ga wani can dubu biyar wataƙila sai aka yi dace ya ɗau kuɗi ne sababbin kuɗaɗe ya baka sai ka yi tunanin a to ai dai dubu dubu biyar ai dubu dubu biyar ce sai ka ce bari na riƙe sabon bari ɗauka a ina da wani kuɗi sai ka je kaɗa tsofin kuɗi dubu biyar ka kai masa wallahi ka ci amana ɗan uwa musulmi ka ci amana kuma wannan amanar da kake kallo idan har ka yi wasa sai ta kai ka ga samun azabar Allah subhanahu wa ta'ala babu yadda aka ce ka canza abin nan da aka baka kai masa shi zaka kai masa yan uwa musulmi to dan haka yan uwa musulmi mu yi ta kokari mu ga cewar idan dai har amana aka ce gata to mu kiyaye ta kai ko da amanar da ba a yi da mu amana ba muddin ka gane cewar wannan abin wani al'amari ne wanda ake da buƙatar kiyayewar ka to ka kiyaye da irin wannan ɗabi'un ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ribaci duniya gaba ɗaya duk inda mutane suke duk ƙarfin kafircinsu wallahi da amana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sai tunaninsu tun yana ƙaraminsa dugarin makaɗin na Ƙureshawa gaba ɗayansu da ragowar menene da ragowar al'umma na garin maka sai da suka yi itifaƙin babu wani wadda za mu rinka kai wa ajiya sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hudu bannan mun yi bayanin yadda sai da suka masa laƙabi da menene as-sadiqul amin mai gaskiya kuma mai amana me yasa saboda in ka kai babu gara babu zabo yadda ka kai haka dindin da zaka nema ko shekara ya ta zagayo ne wallahi yana nan za ka samu abinka kuma duk yawansu da suke kaiwa baya cuɗanya na wani da na wani to da wannan ya ribaci duniya har na na khadija ta zo ta fara tunanin ta yaba da amanar sama bari ta ɗau dukiyar ta a bashi wani sashe na dukiyar dan ya je ya fara juyawa a ga yadda kasuwa za ta tafi da haka har ya ribace ta ita kanta da irin ribar da ake zuwa da amanar da ake rikewa da kanta ita ta bayyana tana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aure wannan history ya nuna haka me ta gani amanarsa me ta gani gaskiyarsa amma wallahi karga fudda tsammanin wani a nan a cikin masallacin nan ko wajen masallacin nan yana nan in babansa ne ba da ajiya ma ya je makota me yasa saboda yana nazarin kai a'a ai ina bashi akwai matsala ko wani dan ajiya zai bayar amma ba zai iya ba babansa ba me yasa saboda ai baban zai handame to baban fa ba handamewa ya ba ya kai dan uwa musulmi shi yana da iko akan naka kayan dan haka da kai da ko me ka samu mallakin babanka ne yan uwa musulmi mu yi ta kokari mu ga muna kiyaye amanoni a tsakanin juna kar mu je mu yi ta yin ibada mu zo kuma amana tana can tana jiran mun ci can mun ci can mun ci can kuma ta zo ta waiwaice mu a ranar yinin kiyama Allah ya kare mu a ƙarshe yanwa musulmi kamar yadda malam ya yi bayani ɗazu lallai na gama an fara badawa duk wadda Allah ya bawa hali na yin layya to wannan masallacin kamar yadda aka sani duk shekara akan nemi fi sabilillahi na fatu ɗin wanda da su ake haɗawa ake gudanar da wasu ayyuka na addini malam ya yi mantuwa ɗazu bai bayyana mana wadda kuma su ba su samu dama suka yi layyar ba su ma akwai receipt da ake badawa wani zai zo ya ce watakila ga naira dubu ɗaya a rubuta mun receipt na bayar na wani kaina saboda ban yi layya ba wani zai ce ina da iyalai guda biyu su a rubuta musu dubu biyu su ma a ina da yaya guda biyar su ma a rubuta musu ga dai dubu biyar sai a rubuta receipt din sai a bashi a madadin wancan fata da a halin yanzu ake nema saboda ana zamanin bukatar ta da ake gudanar da layya to wannan duk yana nan duk wanda Allah ya bawa iko don Allah ya yi kokari ba malam za a tara ba ba jagororin masallacin nan za a tara ba naka ne kai ajiya kuma wata rana muna sa rai ka samu bayan wannan yawa musulmi kuna jin yadda muke gudanarwa da hudu ba har ila yau amplifier ko ta sami matsala ana ta fama dai ga nan to duk dai wannan wasu abubuwa ne da ya kamata mu yi ta yin kokari domin idan ba mu yi ba babu wanda zai zo ya yi mene ya yi mana in muka duba ga ayyuka na masallaci da tuntuna ake ta yi ga silif nan da da filista da ake so duwa karasa da abin da ya shafi a mayar da fanka dai da duk sauran aiki zuwa sifanti da ake so a sabunta to duk wannan masallacinmu ne gurin ibadarmu ne ko yanzu muka ce mun yi itifaki a junanmu mu bi layi bayan layi ko mu kudurta wa zuciyarmu ana idar da sallah ba zan fita ba sai na bada naira ɗari biyar ko sai na bada naira dubu ɗaya ko mai hali ya ce dubu biyu ko wani ice biyar a yau din nan bari mu ga bari mu ajiye me za mu iya tarawa wataƙila kwamitin aikin masallacin nan su samu wani abu da za su yi wanda in sati ya zagayo kuma za a ce bayan Allah su daga kai su duba ga abin da aka yi a satin da ya wuce ga yadda muka yi da shi to wannan yan uwa musulmi duk akan so a yi ƙoƙari wasu guraren akan samu wasu Allah ya hore musu wani mutum ɗaya ma sai ya zo ya ce kawai a bashi bil na aiki to mu ma muna fatan a nan ɗin Allah ya wadata mu mu samu waɗanda za su samu ƙwarin gwiwa Allah ya buɗaɗa musu su zo su kama aikin yanzu watakila wani ya zo ya ce zai silif ɗin in kuna da wani abu a ku kawo mun na ɗora wani ya ce a filistar ku bar mu wani ya ce ai aikin baya ma haka muka yi na'am ai haka muka yi ana nan sai wani ya zo ya ce zai yi kaza to kuma wannan aikin yan musulmi aiki ne da idan ba mu yi ba ba wanda zai zo ya yi mana mun sani yadda ake ta aikin kowa da irin abin da zai iya badawa wani wallahi in yana da shi duk zai ce ma a sabunta ginin masallaci to kar mu sake mu shiga cikin wa'anda za a je a rinka tunanin cewa to fa mun bar wa'anda su suke aikin masallacin kuma su suke abinan din suke samun ladan da yake shigowa tunda yanzu a yadda muka yi ta lissafi a baya duka jagororin da suke lura da masallacin nan a mimbarin nan ai mun karanta waɗanda duk suka bubba da abubuwan da ya kamata a hada a yaki gashi dai suna ta aikin yau da kullum kuma kuɗin su suke ƙara cirewa ana sakawa da yan musulmin mu yi ta yin ƙoƙari wallahi idan ba mu yi ba ba wanda zai mana kuma in ba mu ajiye saboda gobe ba za mu samu ba duk wani mutum musulmi da ya mutu alƙiyamarsa ta tsaya daga ranar ba ka da wani ragowar hiran sakamako kuma duk ayyukan da ka aikata su ne za su je su tarar da kai shi yasa za mu zo mu ga manzo sallallahu alaihi wasallam da yana bayyana mana irin da na sani da ake yin an zo rasuwa wallahi annabi bai ware wani ya ce baya da na sani ba kowa ya yi da na sani lokacin da za a zo ɗaukar ransa wani da na sani ne tafi muni ita ce wadda za a zo nazi'ati garkwa ko mala'iku masu fuskar ran wanda ifajirce ya bijire wa Allah za su bayyana a gabansa to wannan mutumin zai da na sani ne akan da ya sani da ya ba Allah har ma ya rinka godon ina ma da za a jinkirta mun zuwa an jima wallahi da na zama bawa salihi da duk sallar jam'i da ne za a rinka yi da duk wani zumuncin da na yanke shi sai na dinke shi da duk wannan shine da na sani mafi mune Allah ya tsare mu da na sani mafi sauki shine wanda yayi abun daidai gwargwadon abun da ake nema ya aikata he daidai iyawarsa to a wannan bigiran in an fara haska masa gidansa a aljanna an fara zuwa da wani kamshi yana tashi na shiga ce na shiga sun zo sun bayyana su ma za su ɗauransa cikin lallami cikin jin kai cikin tausayi ya ga ni'ima ya ga shi ma sai ya yi da na sanin wallahi da na sani da na ninninka da na ninninka na yi fiye da abin da na yi to yan wa musulmi wannan du manzo sallallahu alaihi wasallam sai da ya ba mu labari dan haka wannan duk wani abu ne da in mun yi zamu je mu tarar Allah baya tauyewa bawa akan duk abin da ya aikata muna addu'a Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai a yi haƙuri mun ɗan gota lokacin da aka saba tashi a yi sallah ɗin dalili ne ya sa haka sai mu yi haƙuri akan haka ɗin yanzu insha Allah za mu tashi mu yi sallah din na juma'a kamar yadda yake wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh Thank you.